الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله كنان zamu ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud musamman ga waɗanda ba su samu suka halarta a majalisi ba sakamakon balaguro da muka yi kuma ba a samu tura karatun a cikin grup ba na wanda malamin ya yi kenan wannan shine darasi na 39 insha Allah a cikin kitabus sala za mu tashi a yau babu wadda yumna alal yusra fi salati babu mai bayani akan dora dama akan hagum a cikin sallah yana rungume hannu حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن الألاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت سمعت ابن الزبير يقول ناجي ابن الزبير يناتيوا صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنه jera dugadugai da kuma dora dama da kuma dora hannu akan hannu yana daga cikin sunna wannan hadisin bai inganta ba cewa dora hannu akan hannu ya zo mutlakan bidoni taqyid kenan ba a yi bayanin wani hannu ake dora akan wani ba hadisin bai inganta ba حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي ابن مسعود يا كسن جينا سلا فوضع يده اليمنى على اليسرى فوضع يده اليسرى على اليمنى سيدورا hannunsa na hagum sai ya dora hannunsa na hagum akan na dama kenan fa wada a yadda yusra ala yumna ya dora hannunsa na hagum akan na dama فرآه النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya gansa fa wada yadahu al-yumna sai ya cire hannun nasa na dama ya dora shi alal yusra akan hannun hagum kenan sai ya nuna masa ba haka ake ba حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال للي علي ألا يددشياتي من السنة ينا دقتكين سنة wad'ul kaffi ala al-kaffi fi salati dora tahin hannu akan tahin hannu a cikin sallah tahta thur tahta surrati karkashin cibiya haddathana muhammad ibn qudama يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه ناقع علي ألا يددشي يمسك شماله yana riƙe hannunsa na hagun biyaminihi da hannunsa na dama alar rusghi a kan mararrabar hannu arrusuk shine tsakiyar tsakiyar tahir hannu da kuma karan hannu kinan inda ijiyar hannu take ya riƙe shi alar rusghi shine fauka surra sai ya ɗora wannan hannun nasa akan cibiyarsa qala abu dawud وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة an karbo daga an taba ruwaitowa daga sa'id bin jubair akan cewa ya ce saman cibiya ya dora hannun wa qala abu mijlazin tahta surra abu mijlaz yace kasan cibiya ne wa ruwiya an abi hurairah wa laysa bil qawi an rawaito daga abu hurairah kuma hadisin bai inganta ba malin dai wannan hadisin bai inganta ba duk hadisin da ya nuna cewa manzo Allah ya dora hannu ko wani sahabi ya dora hannu akan cibiya bai inganta ba ko kasan cibiya duka ba su inganta ba مالك حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة rike tahin hannu akan tahin hannu a cikin sallah ana aza shi ne karkashin cibiya qala abu dawud sami'tu ahmad ibn hanbal yudaifu abdurrahman bin ishaq na ji ahmad dan hanbal yana da'ifantar da yana raunatar da abdurrahman bin ishaq al-kufi hadisin shi ma da'ifi ne wannan malai ce haddasana abu tauba haddasana الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ya manzo Allah ya kasance yana dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu thumma yashuddu bainahuma sannan sai ya tsuke tsakaninsu ma'ana ya haɗe tsakaninsu ya matse ala sadrihi akan kirjinsa akan kirjinsa wa huwa fi salati alhalina a cikin sallah kenan dai abin da ya tabbata daga manzon Allah shine dora hannu akan kirji ba a kasan cibiya ba ko akan cibiya babu ma yustaftahu bihi salatu min ad-du'a bayan bayani akan addu'ar da ake bude sallah da ita حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام إذا قام إلى الصلاة كبر manzo Allah ya kasance idan ya tashi zuwa sallah yana kabbara sun maƙala sannan sai ya ce wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kage halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai ina mai tsayuwa akan addinin sa musliman mai miƙa wuya wa ma ana minal mushrikin kuma ni ban kasance daga cikin mushrikai ba inna salati lallai sallata wa nusuki da yanka na wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ga Allah suke ubangijin halittu la sharika la baya da abokin tarayya wa bidhalika umirtu kuma da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu miƙa wuya ga Allah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya Allah kai ne sarki ba abin bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne ubangijina wa ana abduka ni ne bawanka zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi kuma na tabbatar da zunubina faghfir li dhunubi jami'an da haka ka gafarta mini zunubaina gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai gafarta zunubi in ba kai ba wahdini li ahsanil akhlaqi kuma ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyan ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryarwa zuwa ga mafi kyawun su in ba kai ba wasrif anni sayyi'aha kuma ka nisantar da ni daga mummunan su la yasrifu sayyi'aha illa anta ba wanda yake kawarwa daga mummunan ɗabi'u in ba kai ba labbaika na karba maka wa sa'adaika kuma na yi gaugawa zuwa gare ka wal khairu kulluhu fi yadaika alkhairi gaba ɗayansa a hannunka yake wa sharru laysa ilaika sharri kuma ba da gare ka bane ana bika wa ilaika ni naka ne kuma izuwa gare ka zan koma tabarakta wa ta'alaita albarkokinka sun yawaita kuma ka ɗaukaka astaghfiruka wa atubu ilaika ina neman gafararka kuma ina tuba izuwa gare ka ma'ana wannan tana daga cikin addu'o'in da ake yi a wajen buɗe sallah amma irin wannan addu'ar mafi yawanci manzo Allah yana yin ta ne a sallah ta nafila irin wannan dogayen addu'o'in fa idza raka'a qala idan yayi ruku'i sai ce Allahumma laka raka'tu wa bika amantu ya Allah kai nayi ma ruku'i kuma da kai nayi imani wa laka aslamtu kuma gare ka na mika wuya khasha alaka sam'i wa basari jina da me yake da suna jina da ganina ya kaskantar da kai a gare ka wa mukhi da bargwaina wa izami da kuma kashina wa asabi da kuma wa asabi da kuma gadon bayana wa idza rafa'a qala idan ya dago daga ruku'i sai ya ce sami Allahu liman hamida alaikum salam sai ya ce Allahumma laka raka'tu ya Allah kai nayi ma ruku'i ah wa idza rafa'a qala idan ya dago daga ruku'i sai ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa rabbana wa lakal hamdu ya ubangijin mu godiya a gare ka mil as-samawati wal ardi cikon godiya cikon sammai da ƙasa wa mil ama bainahuma da cikon abin da yake tsakanin su wa mil ama shi ita min shay'in ba'da ba'du da kuma cikon abin da kaso bayan wannan wa idza sajada qala idan ya sujada kuma sai ya ce Allahumma laka sajadtu wa bika amantu ya Allah kai ne masu sujada kuma da kai nayi imani wa laka aslamtu kuma gare ka na mika wuya sajada wajhiya lilladhi khalaqahu uskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu kuma ya kaga halittar tata fa ahsana suratahu sai ya kyautata surarta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu kuma ya keta jinta da kuma ganinta wa tabarakallahu ahsanul khaliqin kuma albarkokin Allah sun yawaita ubangijin halittu kuma albarkokin Allah sun yawaita ahsanul khaliqin mafi kyan masu halittawa wa idza sallama min as-salati qala idan ya sallame daga sallah sai ya ce Allahumma ighfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mini abun da na gabatar wa ma akhartu da abun da na jinkirtar wa ma asrartu da abun da na asirta wa ma a'lantu da abun da na ɓoye wa ma asraftu da abun da kuma na wuce gona da iri a cikinsa wa ma an ta'alamu bihi minni da kuma abun da kahi ni saninsa an talmuqaddimu kai ne mai gabatarwa wal mu'akhiru da kuma mai jinkirtarwa la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai wannan yana daga cikin su addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin salloli amma irin wannan mafi yawanci yana yin su ne a cikin salloli na nafila mafi yawanci gajerun addu'o'i su yake a cikin sallah ta farilla مالك حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة مزاء الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يتاشي زوا سلا إذن يتاشي زوا سلا almaktuba ta farilla kabbara yanayin kabbara wa rafa'a yadayhi sai daga hannayen shi har zuwa mankibaihi daidai ka hudunsa wa yasna'u mithla zalika kuma yana aikata kwatankwaci haka idza qada qira'atahu idan ya kare karatunsa wa idza arada an yarka kuma ya so yayi ruku'i wa yasna'uhu kuma yana aikata haka idza rafa'a min ruku'i idan ya dago daga ruku'i wala yarfa'u yadayhi kuma baya daga hannayensa fi shay'in min salatihi a komai daga cikin sallarsa wa huwa qa'idun alhali yana zamne wa idza qama min as-sajdatayn idan ya tashi daga sujada biyu rafa'a yadayhi kadhalika yana daga hannayensa har yanzu wa kabbara sai kabbara wa da'a sai addu'a nahwa hadisi Abdul Aziz kwatankacin hadisin Abdul Aziz fi du'a a cikin addu'a yazidu a ruwayarsa yana karawa wa yankusu wataran yana ragewa a a wani abu walam yadhkur shi bai ambata ba wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka kenan shi a riwayar sa babu wannan jumlar wa zada fihi kuma ya kara a cikin sa wa yaqulu yana cewa inda sirafihi min as-salati idan ya sallame daga sallah Allahumma fil li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini abunda na jin abunda na gabatar da abunda na jinkirtar wa ma asrartu da abunda na sirrance kaina na asirta kaina na ɓoye wa ma'alantu da abin da na bayyana anta ilahi kai ne abin bauta na la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai haddasana عمرو بن عثمان حدثنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر ياتي مني وابن أبي فروة da ibnu abi farwa wa gairuhuma da wanda ba su ba min fuqaha'i ahli madina daga cikin malaman fiqihun madina fa idza qulta anta zaka idan kai ka faɗi haka fa qultu ka cewa ana minal muslimina kuma ni ina daga cikin musulmai ya'ani yana nufin qaulahu fadin sa wa ana awwalul muslimin kenan kai maimakon ka ce wa ana awwalul muslimin sai ka ce wa ana minal muslimin وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة lalle wani mutum ya zo wajen sallah wa kad hafazahu nafsu alhali kuma ya wahala ana gane da kyau ko ma'ana kaman ya yi sauri sauri ya zo yanzu ya zo yana shisheka faƙala sai ce allahu akbar alhamdulillahi hamdan kathiran godiya ga allah godiya mai yawa tayyiban mubarakan fi tsarkakakka wadda ake albarka a ciki falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu lokacin da manzon Allah ya kare sallarsa kala sai ce ayyukumul mutakallimu bil kalimati wani ne magana da kalmomin nan dazu fa innahu lam yaqul ba'san domin bai faɗi abin da yake ba daidai ba ya faɗi daidai fa qala ar-rajulu sai wani mutum yace ko wannan mutumin yace ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah ji'tu wa qad hafazani an-nafsu nazo ne alhali ina ina cikin shasheka ma'ana dan saboda saurin da nayi fa qultu ha sai na faɗe ta ban tsaya faɗin waccan addu'ar doguwa da ake ta buɗe sallah ba faƙala sai manzon Allah ya ce laƙad ra'aitu ithnai ashara malakan haƙiƙa na ga mala'ika goma sha biyu yabtadirunaha suna gaggawa suna gogoriyo ayyuhum yarfa'uha wane ne daga cikin su zai ɗaukaka ta zuwa ga manzon zuwa ga Allah madaukakin sarki wa zada humaydun fi humayd ya kara a ciki wa idza jaa ahadukum idan ɗayan ku yazo sallah falyamshi nahwa ma kana yamshi to yayi daidai yanda yake tahiya kai ya gaugawa falyusalli ma adrakahu abin da ya riske sai ya sallace sa wal yaqdi ma sabaqahu abin da ya riga sai biya sa حدثنا عمرو بن مزروق مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة ما أهن سياق من ظن الله ينا صلاة وتسلى قال عمرو عمرو يتي لا أدري أي صلاة هي بنسان وتي صلى بتي فقال سيتي الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا يا فدوانا سو أكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن نمن سرين الله دقى شيطان جيهوه من نفخه دقى هوتنسا ونفثه دقما توفنسا وهمزه da kuma me yake da suna haukarsa kala yace nafsuhu ash-shi'ru a kenan ga yanda suka fassara wannan kalmomin nafsuhu ash-shi'ru nafsuhu anan yana nuhin waƙen da zai lokacin da yake huci yana hudu waƙe wa nafhuhu shine al-kibru girman kansa wa hamzuhu domin wa hamzuhu shi kuma hamzukinsa mutatuhu ma'ana haukarsa haka kenan suka fassara a wasu malamai haka suka fassara wannan kalimomin hadisin bai inganta ba kenan wannan addu'ar bata inganta ba yin ta a wajen bude sallah domin hadisin bai inganta ba malam yace haddathana musaddadun haddathana yahya an mis'arin an amru bin murra an rajulin an nafi'in an nafi' ibn jubairin an abihi qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ناجي منظر الله yana cewa a sallah ta nafila ذكر نحوه سي أمبتي كما كمن جوانجا حديث حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحب زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل دمي من ذا الله يكسنتينا بودي قيام الليل فقالت تتي لقد سألتني عن شيء حقيقة كاتم بين أكم وني أبو ما سألني عنه أحد قبلك كامنك باب وندي تبقى تنبيا تاشي كان إذا قام كبر يا كسنتي إذن يتاشي هنا ينكبر عشرا سوقوما wa hamidallah ashirin kuma yana yin alhamdulillah shi ma sau goma wa sabbaha ashirin yana subhanallah sau goma wa hallala ashirin la ila illallah sau goma wa astaghfara ashirin sai ya astaghfirullah sau goma wa qala yace allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa afini ya allah ka gafarta mini ka shiryar da ni ka bani arziki sannan kuma ka bani lahiya wa yata'awwadu min dhiqil maqami yawm al-qiyamah kuma yana neman tsari daga matsananciyar matsaya a ranar alkiyama ƙala abu dawud wa rawahu khalid ibn ma'dan an rabi'ata aljurashi an aisha ta nahwahu ya rawaito daga aisha makamancin wannan hadisin kenan wannan addu'ar ita ma yana yin ta ne a cikin sallah ta qiyamul laili kenan wajen bude sallah yayi subhanallah sau goma walhamdulillah gashi nan daidai yanda muka gani حدثنا ابن المثنى حدثنا عمر بن يونس حدثنا إكرمة حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن بن عبد الرحمن بن أوف قال سألت عائشة ناتم عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتته صلاته دمي منزن الله يكسنتي دمي النبي الله يكسنتي نابود لسلر إذا قام من الليل إذن يتاشد الدري قالت تتي كان إذا قام من الليل ya kasance idan ya tashi da dare ya fitatihu salatahu yana bude sallansa sai ya ce Allahumma rabba jibril ya Allah ubangijin jibril wa mika'il da mika'il wa israfil da israfil fatir samawati wal ard makagin halittar samai da ƙasa alimul ghaibi wa shahada masanin abin da yake boye da abin da yake a bayyane anta tahkumu baina ibadik kai ne kake hukunci tsakanin bayin ka fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka samu sabani a cikin sa ihdini lima ikhtulifa fihi min alhaq ka shiryar da ni zuwa ga abunda aka samu sabani a cikin sa na gaskiya bi idnika da dacewarka ma'ana ka shiryar da ni da dacewarka ka shiryar da ni da izininka innaka anta tahdi man tasha'u domin kai ne kake shiryar da wanda ka so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙa حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو نوح قراد حدثنا إكرمة بإسناده بلا إخبار بإسناد سبا تاردا إخبار با يعني معنى إخبار شيني فإن آه كمان تيوا أنباش لاباري شيني معنى إخبار ومعناه قال كان إذا قام بالليل ya kasance idan ya tashi da dare kabbara yana yin kabbara wa ya kule yana cewa sai ya faɗi wannan addu'ar نعم يتي حدثنا القعنبي عن مالك قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريدة وغيرها باب لهي جمدين الدعاء أتكين سلة farkon sallar ne ko tsakiyar ta ko karshen ta a cikin farilla ne ko wadda ba ita ba sai dai zamu gani a gaba akwai me yake da suna akwai wuraren da aka hana yin addu'a zamu gani a babi na gaba malai ce haddathana al-qanabi المالك النعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه الرفاء بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا منكسا جمنا صلى بايا منزون الله فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع لوكتن منزون الله يدعو كان صدق ركوع قال سيتي سمع الله لمن حمده قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wani mutum da yake bayan manzon Allah sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lokacin da manzon Allah ya sallame sai ya ce manil mutakallimu biha anifan waye ya faɗi wannan kalmomin dazu fa qala ar-rajulu sai wani mutum ya ce sai mutunan ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ni ne ana ni ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يتي لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ناغا ملائكة ثلاثين دواني أبو suna gaggoriyo ayyuhum yaktubuha awwala wane ne farkon wanda wai zai rubuta ta don saboda muhimmancin ta حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل manzo Allah ya kasance idan ya tashi zuwa sallah a tsakiyar dare ya kulu yana cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah kai ke da yabo da godiya anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sammai da ƙasa wa lakal hamdu kuma yabo da godiya a gare ka yake anta qayyamu as-samawati wal ard kai ne mai tsayar da sammai da ƙasa wa lakal hamdu kuma godiya a gare ka anta rabbus samawati wal ardi kai ne ubangijin sammai da ƙasa wa manfihinna da wanda ke a cikin su anta alhaqu lalle kai ne gaskiya wa qawluka alhaqu kuma maganar ka gaskiya ce wa wa'duka alhaqu sannan kuma alƙawalin ka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ce was sa'atu haqqun iyama ma gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah a gare ka na miƙa wuya wa bika amantu kuma da kai na imani wa alaika tawakkaltu kuma akan ka na dogara wa ilaika anabtu kuma izuwa gare ka nake mai da al'amurrana wa bika khasamtu kuma izuwa gare ka nake kai kokena wa ilaika hakamtu kuma izuwa gare ka nake kai hukunci nake kai ƙara faghfir li ka gafarta mini ma qaddamtu wa akhartu abunda na gabatar da abunda na jinkirtar wa asrartu da abunda na asirta wa alantu da abunda na bayyana anta ilahi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا إمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول manzon Allah ya kasance a cikin sallah ta dare yana cewa ba da ma ya kulu bayan ya ce Allahu akbar sun zakara ma'anahu sai ya ambaci wannan waccan addu'ar ke tana daga cikin addu'o'in da ake a wajen buɗe sallah musamman kuma a sallah ta nafila mala yace haddathana qutaybatu bin sa'id wa sa'id ibn abd al-jabbar nahwuhu nahwahu qala qutaybatu haddathana rifa'atu ibn yahya bin abdullah bin rifa'ata bin rafi'in عن أم أبيه معاذ بن رفاء بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي صلى بايا منظر الله فعطس سيد الشوى فعطس رفاءة sai rifa'a ya yi tusho lam ya kul kutaiba rifa'atu kutaiba shi bai ce rifa'a bane ya yi tusho fa qultu sai nace alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kenan da ya atushewa sai ya ce alhamdulillah godiya ga Allah godiya mai yawa tsarkakakka da albarka a ciki da kuma albarka a kai kamar yadda ubangijinmu yake so kuma ya yarda falamma sallah sallallahu falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya salla in sarafa ya sallame ya juyo fa qala sai ce manil mutakallimu fi salati waye ya magana a cikin sallah thumma zakara nahwa hadisi malikin sai ya ambato kwatankacin hadisin malik wa atamma kuma ya mahi cika akan wancan wa atamma minhu ya cika akan wancan haddathana al-abbas bin abdul azim حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم wani matashi daga cikin daga cikin mutanen Madina yayi tushewa bayan manzon Allah wa huwa fi salati yana a cikin sallah fa qala sai yace alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi hatta yarda rabbuna وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف لوكة منزا الله يسلم قال سيتي من القائل الكلمة waye faɗi wannan kalima ɗazu qala yace fa sakata shabu sai matashin yayi shiru thumma qala sai manzo Allah ce manil qa'ilil kalima waye ya faɗi wannan kalima fa innahu lam yaqul ba'san domin abin da yace ba laihi bane fa qala ya sai yace fa qala sai yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ana qultu hanini na faɗe ta lam urid biha illa khairan kun ban yi nihi ba sai alkhairi قال يتي ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى باب أبن دا يحنا تئسا غا الأرش ألا ما رحمة البركوكين سر دوكا سن تبتا أغريسا حديث ضعيف ني بي إنغان تبا ينم أن يتشيوا أتكين سلا كودا متنزي تي الحمد لله بزي بينا حتى أشي باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك باب بياني أكن wanda ya ga cewa ana buɗe sallah da subhanaka Allahumma wa bihamdika حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زعل لا يكسنك إذا قام من الليل إذن يتاشد إذن يتاشد الدري كبر ينا كبر ثم يقول سنن سيتي سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم سركي يا تبتا أغريك يا الله وبحمدك دغوديا أغريك وتبارك اسمك كما البركوكينك كما سننك يا البركنتو وتعالى جدك كما darajar ka ta ɗaukaka wala ilaha gairu kun babu abin bauta da gaskiya in ba kai ba sun ya kulu sannan sai ce la ilaha illallah salatan sau uku sun ya kulu sai ce allahu akbar kabiran ثلاثا شما سوءك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ قال ثم يقرأ سننسي هار كراتو قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر وهمي دق جعفر ني wannan hadisin yana nuna halaccin wannan buɗe sallah da wannan addu'ar subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka a haka kin shi yahi inganci da ƙara abin da yazo a gaba wannan kuma addu'ar mafi yawanci manzo Allah yana yin ta a sallatan a sallata farilla da mafi yawanci kananan addu'o'i kamar yadda mu gani a baya manzo Allah na yin su a cikin sallata farilla dogaye kuma a cikin sallata nafila حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال وزاء الله يكسنتي إذن يبود إسلا إناتي وسبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام وأن حديث بي شهر بدك عبد السلام بن حرب lam yarwihi illa talq ibn gannam ba wanda ya rawaito sa in ba talq ibn gannam ba wa kad rawa qissatu salati an budailin jama'atun wasu jama'a daga cikin marawaita hadisi sun am sun rawaito kissar sallah daga budail lam yadhkuru fihi shay'an min hadha wasu ambaci wani abu ba na daga wannan a takaice wannan hadisi ingantacce ne yana ƙara tabbatar da wannan addu'ar ta buɗe sallah babu saktati inda liftita ba mai bayani akan yin shiru a wajen buɗe sallah haddasana ma'ana kamin in fara karatu haddasana yaqub ibn ibrahim haddasana isma'ilu an yunus an al-hasan qala qala samurata hafiztu saktatayn fi salati na haddace shiru guda biyu a cikin sallah da manzon Allah yake yi saktatan idza kabbara al-imamu shiru idan liman ya kabbara hatta ya kamin ya fara karatu wa saktatan idza faraga min fatihatil kitab da wani shiru idan ya kare karatun fatiha wa suratin da sura inda ruku'i a wajen ruku'i qala ce fa ankara zalika alaihi imran ibn husayn sai imran bin husayn masa inkari akan haka qala ce fa katabu fi zalika ila madina sai suka rubuta game da wannan zuwa madina suna neman fatawa ila ubayy zuwa ga ubayy bin ka'ab fa saddaka samura sai ubayy ya gaskata samura akan abin da yace قال أبو داود كذا قال حميد هكا حميد يتي هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة دوني شروع إذن يكاري كراتو سيدي حديث ضعيف نبا إن كنتبا كان لا يحتج به ولا يعمل به حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا إذا استفتح manzo Allah ya kasance yana yin shiru guda biyu idan ya bude sallah wa idza faraga fa idza wa idza faraga min alqira'ati kulliha da kuma idan ya kare karatu gaba dai ma'ana Fatiha da wata sura fa zakara ma'ana hadisi Yunus sai ya ambaci ma'anan hadisin Yunus shi ma da'ifi ne حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وإمران بن حسين تذاكرا سمرة دا إمران بن حسين سن مراجعة ta karatu fa haddasa samura bin jundabin annahu hafiza an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sakatataini sai samura ya ambacewa ya haddace daga manzon Allah shiru guda biyu da manzon Allah ke yi a cikin sallah saktatan idza kabbara shiru idan ya kabbara wa saktatan idza faraga min qira'a da kuma shiru idan ya kare karatu na ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa hafiza zalika samura sai samura ya haddace wannan wa ankara alaihi imran ibn husainin sai imran bin hussein ya masa inkari fa kataba fi zalika ila ubay bin ka'ab sai suka rubuta game da wannan zuwa ga ubay bin ka'ab wa kana fi kitabihi ilaihima kuma ya kasance a cikin rubutun da ya musu au fi raddihi alaihima ko kuma a game da me yake da suna raddin da ya musu anna samura kad hafiza akan cewa samura ya haddace shi ma hadisin bai inganta ba duka irin wancan ne na baya حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد وبهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكت قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم shiru guda biyu na haddace su daga manzon Allah qala fihi ya ce a cikin sa qala sa'idun qulna li qatada muka ce ma qatada ma hata ni saktatani menene wannan shirin guda biyu qala yace idza dakhala fi salatihi idan ya shiga a cikin sallar sa wa idza faraga min alqira'a idan kuma ya kare karatu thumma qala sannan sai yace ba'du wa idza qala idan kuma yace ghayril maktubi alaihim wal dallin haddathana أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة حاء وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن أمارة المعنى معنادي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة مزا الله يكسن إذن يكبر أتكن سلا سكت بين التكبير والقراءة ينا ينشروا أسكان كبر دكراتو فقلت سينتي له نتي مسا بأبي أنت وأمي fansar ma'aifina da ma'aifiyata su tabbata a kanka a ra'aita sukutaka baina takbiri wal qira'a shin game da shin game da shirunka da kake yi a tsakanin kabbarar harama da karatu akhbirni ma taqulu ba ni labarin me kake faɗa qala yace ina cewa allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisantar da tsakanina da kurakuraina kama ba atta bainal mashriqi wal maghrib kama ka yanda kan nisantar da tsakanin mahudar rana da mahadarta Allahumma anqini Allahumma anqini min khatayaya wata wata riwayar naqini ya Allah ka tsarkakar da ni da kurakurai na kama kama yunaqqa thawbu ko kuma kasawbil abyadi kaman kayayyaki na kayayyaki horare min ad-danas yanda ake tsarkake su daga daura Allahumma silni bi thalji ya Allah ka wanke ni da kankara walma'i da ruwa walbaradi da kuma raba a takaice wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin sallah ko a wajen buɗe sallah kamin a fara karatu kenan duk hadisin da ya zo akan bayanin cewa manzon Allah na yin shiru guda biyu ko guda uku a cikin sallah wannan kuskure ne wuri guda ne manzon Allah yake yin shiru shine wurin buɗe sallah ko shi yana yin shiru ne dan yana karanta addu'ar buɗe sallah wannan shine abin da ya tabbata wallahu ta'ala a'lam malai ce babu mallam yara aljahra bi bismillahir rahmanir rahim babe game da wanda suke ganin ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim kenan dalilan wanda suke da ra'ayin cewa ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأمر وعثمان lallai manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin sun kasance suna bude sallah ma'ana farkon karatun da ake fara shi daga bakin su shine alhamdulillahi rabbil alamin حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين عن حسين معلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة manzo Allah ya kasance yana bude sallah da kabbara da karatu bilhamdulillahi rabbil alamin ta alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu kuma ya kasance idan yayi ruku'i baya sadda kansa wa lam yusawwib hukum baya daga sa walakin baina zalika sai dai tsaka tsakiya tsakanin haka shi bai daga shi kuma shi bai sadda shi kasa ba wa kana idza rafa'a sawu min ruku'i kuma ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i lam yasjud baya zuwa kai tsaye sujada hatta ya sauya qa'iman har sai ya daidaita a tsaye wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujud kuma ya kasance idan ya dago kansa daga sujada lam yasjud baya koma ya sujada hatta ya sauya qa'idan har sai ya daidaito a tsaye wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn kuma ya kasance yana cewa a kowace raka'a guda biyu at-tahiyatu وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى ya kasance kuma idan ya zamna yana shinhe da kawarsa ta hagum wa yansibu rijlahu al-yumna sai ya kawa ta dama wa kana yanha an aqibi shaytani kuma ya kasance yana hani game da zaman shaydan wa an firshati sab'i da kuma zaman namomin daji wa kana yahtimu abinda ake da zaman namomin daji ko kwancin namomin daji shine karan hannuwanka ka rika aje su a ƙasa lokacin da kake sujada wa kana yahtatimu wa kana yahtimu salata bit taslim kuma ya kasance yana liƙe sallah da sallama حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك ناجى أنس بن مالك يقول لنا توا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة دازو أنسبكم من دوت سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سيكرنت بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها هسيدك آريتا قالت هل تدرون ما الكوثر هركن سمينيني الكوثر قالوا سكتي الله ورسوله أعلم قالت فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة lalle shi wani teku ne da Allah ya mina alkawalinsa a aljanna wasu malamai suna ganin shine wannan alhaud wanda a wani hadisin manzo Allah ya ce wa huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyama aniyatuhu adadun nujumin me yake da suna shine tabkin da al'ummata za su zo ranar alkiyama su sha adadin kofuffuka na shan ruwansa adadin tauraru a sama wasu malamai kuma suna gana alkausar daban alhaut daban haddasana qatan ibn nusairin haddasana ja'farun haddasana humayd al-a'raj al-makki an ibn shihab an urwata an aisha wa dhakara al-ifka sai ya ambaci mai yake da suna qissatul ifk ma'ana abin da ya faru da aisha na kage da aka yi mata yace jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya zamna wa kashafa an wacihi ya yaye fuskar sa wa qala sai ya a'udhu billahi a'udhu bis-sami'il alim minash shaitanir rajim da ya karanta wannan sai ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da ƙyagen ƙarya wasu jama'a ne daga cikinku muhallu shahid anan manzo Allah bai bismillah ba da yake ba harkon sura bane qala abu daud wa hadha hadithun munkarun wannan hadisi ne munkar qad rawa hadha al hadith jama'atun an az-zuhri wasu jama'a daga imamu zuhri sun rawaito wannan hadisin lam yadhkuru hadha al kalami ala hadha sharhi musu ambaci wannan maganar ba akan wannan sharhi wa akhafu an yakuna amru listi'azati min kalami humayd kuma ina tsoron ma fadin isti'aza kinan ya kasance daga humayd ne ba magana ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a takaice dai wannan sune dallan masu cewa ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim kuma wannan shine magana mafi inganci babu man jahara biha bayan bayani akan waɗanda suke bayyana bismillah dalilan masu bayyana bismillah
a cikin sallah kenan za'a
ma da yace na'am ma da yace akhbarana amr bin auf amr bin aun akhbarana hushaym عن عوف أن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس ناجي ابن عباس قال قلت لعثمان بن أفان ناتم عثمان بن أفان ما حملكم أن أمدتم إلى براءة ميت أوكيكو زواغا سورة براءة معناه كمان بكوي بسم الله الرحمن الرحيم أكن تبا وهي من المئين وإلى الأنفال kuma tana daga cikin surori wanda suke mi'in surori mi'in su ne surori da suka wuce suka wuce aya aya ɗari wa ilal anfal da zuwa anfal wa hiya minal masani ita kuma tana ɗaya daga cikin me yake da suna almasani wannan surorin guda takwas na harko faja'altumuha fi sab'i tuwal sai kuka sanya ta a cikin as-sab'i tuwal wa lam taktubu bainahuma satra bismillahir rahmanir rahim kun bu ku sanya a tsakanin su ba bismillahir rahmanir rahim ana me yasa a tsakanin anfal da bara'a bu ku sa bismillahir rahmanir rahim ba alhali bara'a da ta yi cancanta ta zamanto daga cikin surori mafi tsawo guda bakwai sai kuka sanya mai ke da suna al'amfal ala usman usman yake kanin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yanzilu alaihi manzo Allah ya kasance yana daga cikin abin da yake sabka a gare sa al'ayat ayoyi fayad'u ba'd man kana yaktubu lahu sai ya kira wasu daga cikin wanda suke masa rubutun wahayi wa yaqulu sai yace lahu sai yace masa da hadhihi al-aya fi surati allati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza sai yace masa kasa wannan ayar a cikin surar da ake ambata kaza da kaza wa tanzilu alaihi al-ayatu wal ayatani kuma aya ko ayoyi guda biyu suna sabka masa fa yaqulu mithla zalika sai ambaci makamancin haka wa kanat al anfalu min awwali ma unzila alayhi bil madina kuma anfal ta kasance daga cikin farkon abin da aka sabko masa a madina wa kanat bara'atu min akhir ma nazala min al qur'an kuma bara'a ta kasance tana daga cikin na karshen abin da ya sabka al qur'ani daga surori wa kanat qissatuha shabihatan bi qissatiha kuma qissata ta kasance tana kama da tata fa zanantu annaha minha sai na tsammani cewa daga cikin ta ne famin hunaka wada'tuhuma fi sab'i at-tuwali to daga wannan lokacin ne na sanya su a cikin surori guda bakwai mafi tsawo walam aktub bainahuma satra kuma ban ambaci ban rubuta ba a tsakanin su satara bismillahir rahmanir rahim wannan hadisin me yake da suna bai inganta ba hadisi ne da'ifi ما نتي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان يعني ابن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي أن يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس بمعناه قال فيه ياتي أتكنس فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأكد أكرا يوم منظر الله ولم يبين لنا أنها منها ببين من تيوا دقا تكين تتكي معناه يبين من تيوا براءة تكين أنفال تكبا sauran wancan hadisi ne duk wanda bai inganta ba qala abu daud qala sha'bi wa abu malik wa qatada wa thabit wa thabit ibn umara inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaktub bismillahir rahmanir rahim manzo Allah bai rubuta bismillahir rahmanir rahim ba hatta nazalat suratul naml hasai da suratul naml ta sabko hada ma'anahu wannan shine ma'anansa duka dai hadisin bai inganta ba haddathana qutayba قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن malaman da suka wannan hadisin suna malaman da suka inganta wannan hadisin suna buga dalili shine akan cewa bismillah aya ce ta kowace sura duk surar da aka rubuta ma bismillahir rahmanir rahim to dole in za a karanta ta sai an yi bismillahir rahmanir rahim an bayyana ta a cikin sallah domin aya ce daga cikin ta wannan shine kenan sai dai da hadisin bai inganta ba kenan sai kasance bara'a ita kadai ce ba su ma bismillahir rahmanir rahim dan saboda ba a rubuta mata bismillahir rahmanir rahim ba malai ce haddathana qutaybah ibn sa'id wa ahmad ibn muhammad al-marwazi wa ibn sarh qalu haddathana sufyan an amru bin an amru عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه قتيبة يتي أتكي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة manzo Allah ya kasance bai san ban bai san mararaba tsakanin wata sura da wata sura ba hatta to nazzala alaihi bismillahir rahmanir rahim sai an sabko masa bismillahir rahmanir rahim wa hadha lafzu ibni as-sarh wannan shine lafazi na ibn as-sarh kenan wannan shine dalilin su ai bismillahir rahmanir rahim ita ma sabkar da ita aka yi aya ce ta alqur'ani kenan sai an karanta ta a cikin sallah an bayyana ta kamar yadda ake bayyana sauran ayoyi mun dai gani magana mafi inganci shine ba a bayyana bismillah rahmanir rahim da dalilai wanda za su zo muna nan gaba na ba a taba shin manzon Allah ya bayyana bismillah rahmanir rahim kin ba kai tsaye yana farawa ne da alhamdulillahi rabbil alamin sai dai yana yin bismillah da a'uz billahi a asirce Mali ce babu takhfifi salati li amrin lil amri yahdusu bayan bayani akan sausauta sallah sauƙaƙa sallah domin wani al'amari da yake faruwa حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزائي أن يحيى بن أبي أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها ني وترن إنا سوء تاشي زوا سلة كما إنا سوء سويته fa asma'u buka as-sabi sai in ji kukan yaro fa atajawwazu sai in takaita karahiyata an ashqa ala ummihi dan kyamar in tsananta ma ma'aihiyarsa babun fi takhfifi salati babin da yazo game da sausauta sallah مالك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أمر عن أمر سمعه من جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يا كسنتي ينا صلى tare da manzon Allah sun mayar ji ufa ya ummuna sai ya koma ya yi muna limanci a anguwarmu qala marratan ya ce wata rana sun mayar ji ufa ya salli bi qaumihi sai ya koma ya yi wa mutanen shi sallah fa akhara annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan as-salata wata rana sai manzo Allah ya jinkirta sallah wa qala marratan a wata riwayar yace wata rana ya jinkirta sallar isha'i fa salla mu'adhun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu'az ya salla tare da manzon Allah thumma ja'a ya ummu qaumahu sai ya zo yana wa mutanen shi limanci fa qara al-baqara sai ya karanta suratul baqara fa atazala rajulun min al-qaumi sai wani mutum daga cikin mutane ya sha baya fa salla ya je sallar shi kadai ya tahiyya sallame tahiyatai faƙila sai aka ce na fakta ya fulan ka munahonta ya kai ka zamanto munahuki ya kaiwa ne faƙala sai ce ma na faktu ni ban zamanto munahuki ba fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzon Allah faƙala sai ce inna mu'adan yusalli ma'aka mu'az ya kasance yana sallah tare da kai thumma yarji'u sannan sai ya koma fa ya ummuna ya muna limanci ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa inna ma nahnu ashabuna wadiha mu ma'abuta shayar da mai yake da suna shubhokinmu ne shine na wadih wa na'malu bi aidina kun muna aiki da hannayenmu wa innahu ja'a ya ummuna ya zo yana muna limanci fa qara'a bi suratul baqara ya kana suratul baqara fa qala sai ce ya mu'ad ya kai mu'az afattanun anta afattanun anta kai mai jarabtar mutane ne kai mai jarabtar mutane ne iqra bi kaza iqra bi kaza karanta kaza karanta kaza qala abu zubair abu zubair yace bi بسبه اسم ربك كرنت سبه اسم ربك الأعلى والليل إذا يكشى ده والليل إذا يكشى فذكرنا لأمر سيمك أنبتا ما أمر فقال سيتي أراه قد ذكره إنا إنا سمان من زال الله يفعل هكا حديث دين صحيح حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث إن بعد الأباري عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب ينا متانين صلى المغرب في هذا الخبر أتشمونا حديث قال يتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يتي يا معاذ لا تكن فتانا ya kai mu'az karka kasance jarababbe fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa da'if domin yana sallah a bayanka babba da mai rauni wa zulhaja da ma'abuci bukata wal musafir da mai balaguro sai dai ambatan ambatan mai balaguro munkari ne bai inganta ba حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من زال الله يتما ونمتون كيف تقول في الصلاة من ذاك تيغم سلة قال يتي أتشهد زني ميك دسونا تشهدي معنى إني تهيا كيف تقول في الصلاة ميك كيف لا أتكين سلة نا الدعاء shine kaifa taqulu fi salat me kake fada a cikin sallah na addu'a qala yace atashahadu ina yin tahiyya wa aqulu sai in ce Allahumma inni as'aluka aljanna ya Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarin ka daga wuta amma inni la uhsinu dandanataka sai dai ni ban iya abun da kake hwadi ba wala dandanata mu'azin ko abun da mu'az ke hwadi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam haula hanu dandinu ni ma mu ma ai wannan ne muke faɗi ma'ana mu ma irin wannan ne muke faɗi roƙon aljanna da kuma neman tsari daga wuta مالك حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى من زال الله متاشن كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت يا كي يا كي نوانا إذا كي سلا قال أقرأ بفاتحة الكتاب ina karanta fatiha wa as'alullah aljanna sai in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sai in roke sa daga tsarin wuta wa inni la adri ma dandanatuka sai dai ni ban san abin da kake maimaitawa ba wala dandanatu mu'adin da abin da mu'az ke maimaitawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inni wa mu'adun haula hataini ni da mu'az gaba ɗayan mu bai wuce haka abin da muke faɗi aw nahwa hadha kuma kamancin wannan حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس إذا لا يمكن ومتاني صلى فليخفف تويسوسوتا فإن فيهم الضعيف والسقيمة domin a cikinsu akwai mai rauni da maras lahiya wal kabir da babba ma'ana lattizo tsoho wa idza salla li nafsi idan kuma zai salla da kansa falyutawil ma sha'a to ya tsawaita yanda ya so haddathana al-hasan ibn ali me yake da suna حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من الله ياتي إذا صلى أحدكم للناس فليخفف إذن أيونك زي ما متاني صلى تويسوسوتا فإن فيه مستقيم والشيخ الكبير domin a cikinsu akwai mai rauni da lattizo babba wa dalhaja da mabukaci wannan hadisi dalili ne akan ka'ida da suke cewa alhajatu tunazzalu manzilatad darura bukata ana sabkar da ita masabki na larura wannan dai hadisan suna kwadaitarwa akan mi akan sausautawa a cikin sallah sauƙaƙawa da rashin tsawaitawa musamman idan ya kasance mutum yana limanci ga mutane babu ma ja'a fi nuqsani as-sala babu mai bayani akan babin da ya zo game da bayanin ragewar sallah ma'ana ragiyar ladar sallah haddasana qutaybatu bin sa'idin an bakrin ya'ni ibn mudar an ibn ajlan an sa'idin al-maqburi an umar ibn al-hakami an abdullah bin anama al-muzani an ammar ibn yasir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu nashi manzo Allah yana cewa innar rajula la yansarifu mutum zai iya ya sallame sallah wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi alhali ba a rubuta masa ba sai ɗai cikin goman sallarsa tis'uha ko ɗai cikin taranta sumunuha ko ɗai cikin takwasinta subu'uha ko ɗai cikin bakwaikinta sudusuha ko ɗai cikin shiddanta humusuha ko ɗai cikin biyarkinta rubu'uha ko ɗai cikin hudunta thuluthuha ko ɗai cikin ukunta nisfuha ko kuma muke da suna rabinta malamai suka ce annaqsu ya'udu ila at-takhlil fi al-arkani wa sharaiti wal khushu ragiyar sallah ragiyar ladar sallah yana samo asali ne dalilin rishin khushu'i ko rishin cika rukunai na sallah wannan shi ke jawo ragiya ta sallah ragiyar ladar sallah malai ce babu ma ja'a fil qira'ati fi zuhri babin da yazo game da karatu a sallar az-zuhr ya ake karatu a sallar az-zuhr حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد وأمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة قال للي أبو هريرة ياتي في كل صلاة يقرأ في كل صلاة يقرأ أتشنكو وتسلى أنا كراتو فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم abinda manzon Allah ya jiyar da mu to za mu jiyar da ku shi wa ma akhfa alaina akhfaina alaikum abinda ya boye muna karatun shi to za mu boye karatun shi ba za mu bayyana muku ba kenan dai abinda yake ne kowace sallah ana karatu sai dai wata ana asirtawa ne wata ana bayyanawa حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظه أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفق عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا مزا الله كسنتينا من سلى فيقرأ في الظهر والعصر سيكرنت الظهر دل العصر في الركعتين الأوليين a rako'i guda biyu na farko bi fatihatul kitab suratul fatiha wa suratain da suri guda biyu wa yusmi'una al-ayata ahyanan wataran yana jiyar da mu aya aya wa kana yutawwilu ar-rak'ata al-ula ya kasance yana tsawaita raka'a ta farko min az-zuhri ta az-zuhr wa yuqassiru ath-thaniya sai ya takaita ta biyu wa kadhalika fi subhi haka ma a wajen sallar asuba qala abu daud lam yadhkur musaddadun fatihatul kitabi wa suratan musaddad bai amajri suratul fatiha ba da wata sura na'am shi kawai mai ke da suna ya ambaci karatu ne na'am ya ambacewa yana karatun fatiha ne حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار أن يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة أن أبيه ببعض هذا يا بام الأبار ونساشا وانت حديث وزاد في ukhrayayni bi fatihatil kitab ya kara akan cewa a rakoi guda biyu na karshe na suratul fatiha ne kawai wa zada an hammam qala wa kana yutawil fi rak'ati al-ula manzo Allah ya kasance yana tsawaita raka'a ta farko ta az-zuhr ma la yutawil fi thaniya ta yanda baya tsawaitawa a ta biyu wa hakaza fi salati al-asr haka ma asal al-asr wa hakaza fi salati al-ghadat haka ma asalla ta asuba حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أن يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة أن أبيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى سيمو كيس أمان cewa manzon Allah yana tsawaita raka'a ta farko ne dan saboda mutane su same ta wannan hadisi yana daga cikin dalili akan faɗin malamai akan cewa ya halatta limami ya tsawaita sallah ko ya tsawaita wata gaba daga cikin gabobi na sallah dan saboda mutane su same ta ma'ana ka tsawaita raka a tahurku da saboda mutane su samu ko kuma kana cikin ruku'i sai kashe tsawon wasu mutane suna shigowa sai ka rage ka takaita wannan sallar taka don su samu wannan ruku'in ai sai ka tsawaita wannan ruku'in don saboda mutane su samu haddathana musaddadun haddathana abdul wahid bin ziyad an al-a'mash an umarata bin umairin عن أبي معمر قال قلنا لخباب منش ما خباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر هر من ظن الله كسنتينا كراتو الظهر دل أسر قال نعم إيه قلنا مكتي بما كنتم تعرفون ذاك to da me kuke sanin haka qala bi tirabi lihiyatihi da motsawan geminsa haddathana usman ibn abi shayba haddathana affan haddathana hammam haddathana muhammad ibn jahada ar-rajul an abdullah bin abi awfa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqumu fi ar-rak'ati al-ula min min salati al-zuhri manzo Allah ya kasance yana tashi a raka'a ta farko ta az-zuhr hatta la yasma'a waqa'a qadamin har sai ya kai ga baya jin motsin wasu dugadugai da za su shigo ma'ana yana tsawaita raka ta farko har sai ya kai ga baya jin tsawon wasu gasu suna zuwa ma'ana dai yana nuna hadisin da bai inganta ba amma dai wanda yake baya nuna manzo Allah sallallahu alaihi yana tsawaita raka'a ta farko kuma sahabbai ma suna ganin dan saboda mutane su samu ne yake tsawaita raka'ar babu takhfiful ukhrayaini babu mai bayani akan sausauta raka'o'i guda biyu na karshe a az-zuhr حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد عمر ياتي ما سعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة mutane sun kawo kokenka a cikin komai hatta ma a cikin sallah sa'ad ya kasance yana ɗaya daga cikin mutanen da aka jarabta a ƙasar kufa ya kasance a kufa wanda yake gari ne na munahukai sosai gani na mutane masu taurin kai to a lokacin shiki shine amir a can to mutane mutanen sai su ta kawo koshen shi yana kaza hatta ma sallah suka ce bai iya ba qala sai ce amma ana fa amuddu fil ulayaini sai yana gaya ma Umar yanda yake sallah sai ce ni yanda nake sallah rakoi guda biyu na farko ina tsawaita su ina jan su wa wa ahzifu fil ukhrayaini rako'i guda biyu na ƙarshe kuma ina takaita su wala alu maktadaitu bihi min salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ba na ragewa daga abin da nake koyon manzon ma'ana ina yi ne yanda naga manzon Allah ina koyi da manzon Allah ne a wannan sallatawa qala sai umar yace zaka zannu bik dama wannan shine zato game da kai akan cewa ba za ta yiwa ba a ce baka iya sallah ba حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم اله... الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر من قيست سيور من زان الله الظهر دل أسر فحرزنا قيامه في الركعتين الأولين سيموك قيست سيور سأركو إيقودا بيو نفركو na azahar kadar 30 aya kwatankwacin aya aya 30 kadar alif lam mim tanzilu sayyada kwatankwacin karatun suratu sayyada wa harazna wa hazarna qiyamahu fil ukhrayaini ala nisfi min zalika sai muka kiyasta tsayuwarsa a rakoi guda biyu na karshe akan rabin haka ma'ana kina aya 15 wa hazarna qiyamahu fil ulayaini min al asli ala qadri al ukhrayaini min az-zuhri sai muka kiyasta tsayuwarsa a rako'i guda biyu na farko na azahar a kan daidai gwargwadon tsayuwarsa a rako'i guda biyu na ƙarshen azahar wa hazarna qiyamahu fil ukhrayn min al asr ala nisfi min zalika sai muka kiyasta tsayuwarsa a raka'o'i guda biyu na ƙarshen la'asar akan rabi na raka'o'i guda biyu da yake na farko kenan aya bakwai ko ko bakwai da rabi babu qadri al qira'ati fi salati zuhri wal asr bayan bayani akan غرغدان كراتو أسلر الزهر دل أسر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الزهر والعصر مزاء الله كسنتينا كراتو الزهر دل أسر بالسماء والطارق والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما دمك من تنسو من الصور النصوروري حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس وزع الله كسنتي إذا رانته تدق سكيا صلى الظهر هنا صلى الظهر وقرأ بنحو والليل من والليل إذا يكشى سي كرنت كتن كتن سورة الليل والعصر ita kuma la'asar kazalika haka ita ma wa salawati kazalika haka ma sauran salloli illa subha sai dai asuba fa innahu kana yutiluha domin ita ya kasance yana tsawaita ta abun da wannan hadisi ke nuhi ba ko da yaushe manzo Allah yake tsawaitawa a sallar azhar ba wataran yana takaitawa حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر manzon Allah ya yi sujada a cikin sallar azhar yana nufin sujudu tilawa ana cikin sallar azhar sai ya faɗi ya yi sujada sun makama sannan sai ya dago faraka a sai ya ruku'i fara'aina annahu qara'a tanzila sajada sai muka gani sai muka yi tsamanin cewa suratu sajada ce ya karanta domin a cikin suratu sajada akwai wanda ake sujada قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر باب وندي أنبتي أمية أتكون وانا حديث إنبا معتبر وكنا وانا حديث ضعيف ني أتكين صلى تنافلة yin sujudi tilawa akwai me da suna akwai rudar da mamu a ciki shi yasa barin shehi alkhairi حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم na shiga a wajen ibnu abbas a cikin wasu matasha daga bani hashim fa qulna li shabbin minna sai muka ce ma wani matashi daga cikin mu sal ibnu abbas tambayi ibnu abbas akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr manzo Allah ya kasance yana karatu a zuhur da al'asr fa qala sai ce la la a a baya bayyana karatu fa qila lahu sai aka ce masa fala'allahu fala'allahu kana yaqra'u fi nafsihi mai yiwa Allah yana karatu a cikin zuciyarsa ne a cikin a cikin ransa ne faƙala sai ce hamsan ya ce hamsan ma'ana wannan kalima ce da suke faɗi don saboda ƙyamar magana sai ce hamshan kaman kaman ya kyamaci abin da suka faɗi hazihi sharrun min al'ula wannan magana da ka faɗi ta biyu ta ta farko sharri ma'ana da kace mai yiwa yana karatu ne a cikin zuciyarsa kana abdan ma'amuran shi manzon Allah ya kasance mutum ne wanda ake umurtarsa ballaga ma ursila bihi ya isar da abin da aka aiko sa da shi wa makhtasana dunan nasi bi shay'in kuma bai keɓance mu ba bayan wasu mutane da wani abu ma'ana yana nuhin su alul bait bai keɓance mu ba bai keɓance mu ba bayan mutane da wani abu illa bi salati khisalin sai da abubuwa guda uku amarana an nusbighal wudu'a ya umarce mu da mu cika arwalla wa Allah na akula sadaka kuma kada mu ci sadaka ma'ana yana nuhin zakka wa Allah nunziyal himara alal fu alal farasi haka kuma kada mu rika dora jaka akan akan doki ma'ana kaman a rika hada jaka mace doki ya saru da ita namiji ko kuma doki mai yake da suna ko kuma jaki namiji a hada shi da jaka mace a hada shi da dokanya don saboda su samu abin da ake ce ma albagal wanda yake shi ba jaki ba dokin jaki ko kuma jakin doki na'am مالك حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن إكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا ban sani yawan za Allah yana karatu a zuhar da la'asar ko kun baya yi a takaice dai magana mafi inganci manzo Allah na karatu a zuhar da la'asar kuma ya tabbata ma a sunna wataran yana bayyana karatu yana yusmi ilal aya ma'ana wataran yana jiyar da su ayoyi yana cikin karatun suratul bakara misali sai ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun sai ci gaba da karatun sha asirce male ce babu qadiril qira'ati fil maghrib babu mai bayani akan gwargwadon karatun da ake yi a sallar magriba haddathana alqanabi an malik an ibn shihab an ubaidillah bin abdullah bin utayba an ibn abbas anna umm al-fadl bint al-harith lalla umm al-fadl al-harith sami'atuhu taji saw huwa yaqra yana karanta wal mursalati urfa faqalat sai tace ya bunai ya kai dana laqad dhakartani بقراءتك هذه السورة كاتنا تبدني كراتون ونن سورة دكي إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إتتي كرشان أبن نجم منظر الله ينا كراتو في المغرب أسلم مغربا حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب ناجم أنزع الله ينكر أن سورة الطور أصل مغربا وحدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن أروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت zaid ibn sabit yace mini malaka taqra'u fil maghrib bi qisar al mufassal me yasa a magriba kake karanta surori kanana kanana wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bi tul tulayn al hali na ga manzon Allah yana karantawa a sallar magriba tul tulayn ita ce suratul a'raf qala qultu sai nace ma tul tul me tul tul kace al a'raf wal ukhra al an'am ta farko ita ce araf ta biyu kuma al'an'am qala yace wa sa'altu ana ibnu abi mulaika sai ni na tambayi ibnu abi mulaika fa qala li sai yace mini min qibali nafsihi a cikin zuciyarsa a ra'ayinsa yace al-ma'ida wal araf shi a ra'ayinsa tulab tulay ita ce al-ma'ida wal araf jayyid a takaice wannan babin yana nuna sallan magriba ita ma wataran ana tsawaita ta domin gashi manzo Allah ya karanta araf wataran ya karanta tur wataran ya karanta mursalat babu man ra'a at-takhfifa fiha bayan mai bayani akan wanda suke ganin ita magariba ba a tsawaita ta kullum takaita ta ake yi حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بابن شيا كسنتينا كراتو أسل المغرب بنحو ما تقرؤون دكتم كتن أبن دكتي كرنتاوا والعاديات ونحوها من الصور دكم مكة من تنت نصور معنا والعاديات هزوا كسا قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ abu dawud ya ce wannan yana nunin cewa wancan tsawaitawa a cikin sallar magariba an goge hukuncinsa wa hadha asahu kuma wannan shine mafi inganci sai dai malamai suka ce wannan maganar ba gaskiya bace akwai ka'ida suke cewa da'awal ihtimali bin naskhi marduda ikirarin cewa an goge wani hukunci ba tare da dalili kara ba abu ne wanda ba a karban sa kinan dai abin da yake nuna wata manzo Allah na tsawaita wata ran yana takaitawa haddathana ahmad ibn sa'id as-sarhi haddathana wahab ibn jarir haddathana abi قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة أتكن المفصل المفصل شيني دقى سورة الحجرات زوى سورة الناس باب وصد دقى تشون سورورين ولا كرما ولا كبيرة كو ببا إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة فاتينا تبجي منزا الله ينات yana lima yana mutane limanci da ita a sallah ta farilla haddathana ubaidullah bin muadin haddathana abi haddathana qurratu anin nazzali bin ammar an abi uthmana an-nahdi annahu salla khalfa ibn mas'ud ibn mas'ud al-maghriba yayi sallah bayan ibn mas'ud sallan maghriba fa qara abi qul huwallahu ahad sai karanta qul huwallahu ahad anan muka zo karshe na wannan karatun kenan wannan shine karatukan da aka yi ga waɗanda ba su halarci karatu ba bayan mun yi balaguro kenan insha Allahu a gobe juma'a za mu ci gaba da karatu na majalisi wanda muka saba a tsari insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah